نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke na cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda kuma yake daidai da ashirin da bakwai ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsir suratul mu'minun inda za mu tashi akan aya ta nawa ne sun ma'in sha na min ba'adi mukarnan akari 31 kafanin shiga ko wasu tambayoyi da za mu ansa akwai wani wanda ya rubuto yake tambaya game da al'ashirul awakhir goma ƙarshe da yaushe take farawa wasu na ganin kamar tun sha tara ga wata goma ƙarshe take farawa saboda haka hatta masu son shiga itikafi a goma ƙarshe sukan shiga sha tara ga wata wanda yasa suke ganin in an yi ashirin da tara su sun samu goma cikakkiya to abin da yake a sahihi kuma da yawa daga cikin malamai a kansa suke hada al'aimatul arba'a duka abu hanifa da da malik da shafi'i da ahmad ana shiga goman ƙarshe ne ranar 21 ba 19 ba ranar 20 daren 21 to ranar ashirin daren ashirin da ɗaya ba daren ashirin ba saboda haka ko wata ya cika ko bai cika ba wadda shi ne al'ashirin a wakar ɗin tana yi wa su kai goman cik tana yi wa kuma ya zanto tara ne amma dai al'ashirin a wakar ɗin su ne wannan daga 21 ga wata daren 21 ga wata a daren ne suke farawa tunda ana lissafin dare ne ba yi ne ba saboda Allah ce wala yalin ashir da darare goma saboda ka dararen goman ƙarshe su ne 21 22 har zuwa 29 idan aka ce wutirin goman ƙarshe kaga sun zai zama 21 23 25 27 annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yana cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi a goman farko mala'ika jibril ya ce abinda kake nema yana gaba ya zo ya itikafi a goma ta tsakiya nan ma jibril ya zo ce masa abinda kake nema yana gaba to shi ne a safiyar 21 ya yi wasu habbai hudu ba yake gaya musu an nuna masa daren lailatul kadari amma an mantar da shi don haka su nemi daren lailatul qadr fil ashr al awakhir fil witr min al ashr al awakhir su nemi daren lailatul qadr a kwanakin ko dararen mara daga cikin goma ƙarshe saboda ka wannan hadisin ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita goma ta biyu ne a ranar ashirin saboda ka kaga a daren 21 shine farkon lissafin goma ta uku shi yasa idan mutum zai shiga goman karshe zai shiga itikafi to sai ya shiga gabanin faduwar rana gabanin faduwar rana lokacin zai shiga zai shiga itikafinsa a daren 21 kenan a daren 21 gabanin faduwar rana a kuma ya fita da ganin wata yayin da aka ranar ranar ƙarshe wanda aka ga wata a ciki to a ranar zai fita wannan shine shine abin da sunna ta tabbatar akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda shi ma yana cikin sahihaini Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa idan annabi zai itikafi sallal ghadata thumma dakhala wa takafa zai sallar asuba sannan ya shiga itikafin sa da wanda ne wasu suke ganin cewa zai zai zai shiga ne da safi wato ranar 21 da safi maimakon daren 21 akwai waɗanda suke ganin wannan amma 'yan kaɗan ne daga cikin malamai amma da dama daga cikin malamai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga ne da daddare saboda daren ake lissafi sauraka in ya bari gari ya waye kaga wannan daren ai ya riga ta kenan saboda haka da daddare gabanin faduwar rana zai shiga na daren 21 sannan kuma ya fita bayan faduwar rana a ƙarshen kwanakin asibi ko 29 an ga wata ko kuma in an cika 30 to da zarar rana ta faɗi aka sha ruwa shi kenan ya gama iti kafinsa in ya ga dama ya ci gaba da zama a masallaci har ya halarci sallar idi kamar da wasu nusu suka nuna ya ga dama kuma ya bari sai abin da ya tafi daga gidansa ya tafi sallar idi wani kuma ya rubuto yana tambaya game da yana tambaya game da kiwon abinan yi wa jinyar alade shi likitan dabbobi ne kuma na kama masa aladu yana dubawa ba su magani don su warke shi ne yake tambayar halaccin wannan babu shakka alade cinsa haramun ne a musulunci baya halatta mutum ya ci kuma baya halatta musulmi ya yi kasuwancinsa ko da ba zai ci ba hakanan baya halatta mutum ya taimaka ma wanda zai ci wannan alade akan wannan alade nasa idan ya zanto waɗanda suke kawo masa aladun yana musu magani kaga su ne masu ci ko masu sayarwa in ya taimaka da magani da jinya ya taimaka waɗanda suke yin abin da ba halaliyarsu ba ba halal ba sau da ka baya halatta dukkan wani abin da aka haramta to baya halatta ka taimaka ma wani wanda yake keta wannan hurumin ko da kai ba kai ne za ka ci ba domin wani yana daga cikin atta'auna alal ismi wal udwan saba wa Allah subhanahu wataala don haka baya halatta ka duba dabbobin ni'ima raƙuma shanu awaki tumaki wannan babu laifi amma kakka duba aladu ka gaya musu kai musulmi ne ba ka harka da alade bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ما وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "Thumma in sha'na min ba'dihim qarnan akharin." Sannan muka samar da wata al'umma min ba'dihim bayan mutanen annabi Nuhu alaihi salam. Jiya mun fara magana akan wannan gaba. Allah ya samar da wata al'umma bayan mutanen annabi Nuhu alaihi salam. Galibi a Alƙur'ani, Ubangiji subhanahu wa ta'ala in ya kawo maganar annabi Nuhu da mutanensa, yakan kuma kawo maganar adawa ne take biyo baya sai maganar adawa sannan kuma ya maganar samudawa wannan shine galibi a cikin alkur'ani cikin suratul a'raf cikin suratul hud cikin suratul shu'ara da wurare daban-daban har ma a cikin suratul a'raf Allah yana cewa wazkuru إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون الله يكيشي وآداوا واذكروا كتنا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح الله يسنعكم أسمر ما يقربي bayan mutanen annabi Nuhu ka zanto ku ne kuka mai gurbin su to dan haka wasu suka ce nan ana nufin mutanen annabi Hud alaihi salam wato adawa da Allah ce thumma insha'na min ba'dihim qarnan akhari suwaye al'ummar da Allah yake nufi anan suka ce adawa saboda wannan shine salan alqur'ani to amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a duk da cewa wannan shine salan alqur'ani ayi maganar adawa bayan maganar mutanen annabi nuhu amma anan samudawa ake nufi samudawa ake nufi saboda yadda kissar ta nuna a cikin kissar Allah ya faɗi da mai halaka su ce fa akhadhatuhum as-sayhatu bil haqq fa akhadhatuhum as-sayhatu bil haqq tsawa ta far musu bisa cancanta suka ce mutanen annabi wato samudawa su ne aka halakar da su da tsawa amma su adawa da iska aka halakar da su ba amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya fa amma samud fa uhliku bi rihin ko fa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya saboda ka adawa da iska aka halaka su su samudawa uhliku bi taghiya da tsawa aka aka halaka su haka suka ce to wannan ya nuna kenan a a nan ana maganar samudawa ne ba ana maganar adawa ba saboda abinda Allah ya halaka su da su shine tsawa haka ayat ta nuna sannan kuma a cikin a cikin ayar har ila yau an ce an kama su da safe da sassafe to kaga sassa waɗanda aka halaka da sassafe su ne mutanen mutanen annabi salih su ne samudawa fa akhadha alladhina zalamu فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا هكذا فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين سكواي غري أغرفاني أمتتو أتشكين جدا su. to anan ma ubangiji subhanahu wataala cewa ya kala amma qalilin la yusbihunna nadimi ba da jimawa ba za su waye gari suna masu nadama to shi ba faɗar wayewar gari ya nuna cewa samudawa ne don su ne Allah ya halaka su da sassafe fa a hazatu musaihatu musbihi wasu tsawa ta far musu da sassafe to me yasa aka ambace su a nan maimakon adawa aka ambaci samudawa shi ne malamai suka ce saboda kufansu yana nan gurabansu yana nan inda aka halaka su a nan abin alhijir inda ake ce masa mada'iru salih wanda yana nan a cikin saudiya kuma tun zamanin ma'aiki sallallahu salama tun zamanin jahiliya ma laraba suna bi ta gurin za su tafi tauci suna wucewa ta gurin wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayli afala taqilun Allah ce kuna wucewa ta wajen su musbihin da sassafe haka nan kuna wucewa da daddare afala taqilun yanzu ba ku hankalta ba to shi ne wasu malamai suka ce to dalilin kasancewar wuraren da aka halakar da su suna nan har yanzu kuma larabawa suna shudewa ta gabansu dare da rana shi yasa aka kawo kissar su anan maimakon kissar adawa adawa a yamar suke a al-ahqaf amma su wannan suna nan a madainu salih gurin da ake kira hay al-hijr Allah ce fa arsalna fihim rasulan minhum فارسلنا فيهم رسولا منهم mun aiko musu da wani manzo a cikin su kuma daga daga cikin su Allah aiko shi a cikin su sannan kuma daga cikin su hikimar cewa a cikin su fihim saboda a fahimtar da kai cewa ba daga wani waje ya zo ba a cikin su ya taso a cikin sa ya girma sun san shi sun san wane ne shi da yau misali yayi tafiya ne ba a gan shi ba na tsawon lokaci sannan sai ya dawo ya zo musu da manzanci suna iya cewa ko zuwa ya koyo ko wani wuri ya je aka bashi amma a cikinsu yake ba inda ya je kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso a cikin larabawa a cikin ƙurayshawa a garin makka bai yi yawace yawace ba a nan a cikinsu ya girma har lokacin da Allah ya bashi sako to su ma haka fihim a cikin su ya taso sannan kuma minhum sannan daga jinsin su ba wani bako bane bare su kasa wato gamsuwa da shi su ce wani ne bako yake so ya zo ya zama musu ya zama musu shugaba ya shugabance su to wanda daga jikin jinsin su yake shine ma'anar minhum kuma galibi abu ya zo daga cikinku ba wani sabo wato wani bako ba to kun fi sakin jiki akan a ce wani bako ne ya zo shi yasa Allah subhanahu wataala duk sanda zai aiko wani annabi sai aiko shi daga cikin jinsin su annabawa kaɗan ne wanda aka tura su a gurin mutanen da ba nasu ba kamar annabi Lut alaihi salam an tura shi zuwa ga mutanen da ba ba mutanensa ba irinsu ba su da yawa ba su da yawa yawancin annabawa ana tura su ne a cikin mutanensu to shi yasa Allah ce manzo ya zo musu daga cikinsu mun aiko musu da manzo daga cikinsu wato a cikinsu kuma daga cikinsu wanda ya taso daga cikinsu ya ce da su a ni'budullah wannan manzo shi ne annabi salih idan muka tafi akan cewa ana maganar samudawa ko mun ce adawa ake nufi shi ne annabi hudu amma dai mun fi gamsuwa cewa nan annabi salihu ake nufi a samudawa ake nufi ba adawa ba yace an ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta ba shi ba wato ku kadaita shi da bauta ba ku da wani abun bauta da ba shi ba wannan ita ce maganar da dukkan annabawa suka rika maimaitawa a baya can mun ji annabi nuhu abin da ya gaya mutane su kenan ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta sai shi haka kowane annabi da ya zo wa al'ummarsa abin da ya gaya musu kenan wanda yake nuna maka cewa addinin annabawa a tauhidi abu ɗaya ne babu bambanci duka annabawan da suka zo tun daga farkon manzo da Allah ya yi ko annabi Nuhu har zuwa da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut kowace al'umma mun aika mata da manzo kuma abin da yake gaya mata shine a ni'budullaha ku bauta wa Allah wajtanibut taghut ku bauta ma wani abin da ba ba Allah ba saboda haka annabawa gaba ɗayan su abin da ya shafi tauhidi abu ɗaya suka kira zuwa gare shi shine bautar Allah shi kadai sukan sha bamban a cikin abin da ya shafi shari'a wato tsarin rayuwa wata al'ummar akan haramta musu wani abu wasu kuma a halatta musu ce wani wahila lakun ba da lalzai hurrima alaikum na zo don in halatta muku wani abin da aka haramta muku sauraka akwai wasu abubuwa da aka sha bamban da su a cikin abin da ya shafi shari'a shi ne ma'anar da kullum ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun sa masa shari'a shari'arsa da kuma minhaj tsarin rayuwarsa amma abin da ya shafi bautar Allah wannan duk abu ɗaya ne duka Allah subhanahu wata'ala kadai suka kira abautawa kuma da wannan ne Allah subhanahu wata'ala ya daure al'umma suka zama abu ɗaya daga sama har ƙasa duka halittun Allah suka zato akan wannan aƙida guda ɗaya da mala'iku da dabbobi da komai dukkaninsu ubangiji ɗaya suke fuskanta mai shai ne la yusabbi wa bihamdi babu wani abu face Allah yake tasbihi yana gode masa wannan shine abin da ya hada kowa da kowa ya hada al'umma farko da ta ƙarshe ya hada sama da ƙasa ya hada dan adam da mala'ika da sauran halittun gaba daya abin da ya shafi shari'a kuma kowace al'umma an tura mata da annabi da kuma shari'ar da ta dace da ita wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka aika shi aka aiko shi zuwa ga dukkanin dukkanin abinan mutanen duniya har ma da aljanu shi annabi ne zuwa zuwa gare su gaba daya wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagha an aiko mun da wannan alqur'ani amman wahayinsa dan yi muku gargadi da dukkan wani wanda alqur'ani ya je masa sauraka kowane jinsi ne mutum shi yana ƙarƙashin kiran annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi yasa shi shari'arsa sai ta zama shari'a ce gamammiya da ta haɗe komai da komai duk wata buƙata ta ɗan adam Allah ya kinsa ta cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a kowane lokaci a kowane zamani a kowane gari shari'ar nan ta dace ba za a yi wani zamani ba da za a ce yanzu shari'ar annabi ta tsufa ba za ta yi aiki ba ko a wasu wata al'umma su ce yanzu kai ya waye ba za a ɗauki wannan ba a ta shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci an aka dube ta za a ga cewa ta dace da wannan lokacin saboda shi kadai ne annabi da aka aiko na ƙarshe babu wani annabi bayansa da za a sake aikowa ya ce da su afala tattaqun yanzu ba kwa yi takawa ba wato za ku kiyaye dokar Allah ba takawa shine mutum yayi abinda Allah ya ce ya yi ya bar abinda Allah ya hana shi ita ce ta ƙawa domin yin haka shi zai sa ya sanya shabaki tsakaninsa da fushin Allah subhanahu wata'ala don haka ya kirawo su zuwa ga ta Allah da kaucewa shirka domin da yin haka ne za su sanya shabaki tsakaninsu da fushin Allah in ba haka ba fushin Allah zai yi samun su Allah ya ce wa qala al-mala'u min qawmihi alladhina kafaru sai manyan mutane sai manya daga cikin mutanensa da suka kafirta wa kazzabu bi liqa'il akhirati suka ƙaryata haduwar lahira ko haduwa da lahira sai wa atrafnahum fil hayatid dunya muka wadata su a rayuwarsu ta duniya muka jiyar da su dadi sai suka ce ma hadha illa basharun mithlukum wannan wane ne wannan in ba mutum ba kamar ku wannan kuma wane ne shi in ba mutum ne kamar ku ba ya kulu min ma ta'kulu na minhu yana ci daga abin da kuke ci daga gare shi wa yashrabu mimma tashrabu yana kuma sha daga abin da kuke sha to irin abin da mutanen annabi nuhu suka fuskanci annabi nuhu da shi wajen su bijirewa sakonsa shine ma su ma waɗannan suka yi babu bambanci su ma kuma waɗanda suka aka samu suka fara fito da irin waɗannan maganganu su ne manya wanda daga wajensu ake su sa zaton a samu tunani na hankali a wajensu ake sa zaton a samu wato fahimta amma sai zanto su ne farko waɗanda suka fuskanci annabi nuhu alaihissalam haka nan wannan annabi shi ma annabi salihu shi ma mutanensa dai manya-manyan su ne suka fara fuskantarsa ya zanto waɗanda suka yarda da shi su ne ‘yan ƙanana-ƙanana waɗanda suke masu rauni wanda ita ce sunnar Allah subhanahu wataala a cikin annabawansa yawanci masu raunin su suke fara yin imani ko da za a samu manyan gari su kuma sai daga baya kamar yadda Allah ce qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lil ladina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih قالوا إنا بما أرسل به مؤمن قالوا إنا بالذي آمن آمنتم به كافر Allah ce sai waɗanda suka yi girman kai saboda suna ga sun isa daga cikin mutanensa sai suka rika gaya wa masu rauni lillazi na studaifu masu rauni liman amana minhum ga wanda suka yi imani cikin masu raunin nan a ta'lamuna anna salihan mursalun min rabbi yanzu ku kun san cewa a salihu din nan aiko shi ne aiko shi ne daga ubangijinsa to sune su waɗannan masu rauni suka ce inna billazi ursila bihi mu'minun mu fa mun yi imani da abin da aka aiko shi so kuma waɗancan suka karfafa zancen su da sun kafirce na billazi amantu bihi kafiru mu kuma mun kafirce abin da kun imani da shi to suka nemi aya da za ta tabbatar da gaskiyar annabi annabi salihu alaihi salam me za ta me zai kawo musu da zai nuna musu shi dan aike ne daga Allah su ya nuna musu wani abin da za su yadda shi ne nuna musu taguwa hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun alim ci to ga naqatullahi nan taguwar Allah aya ce gare ku da suka nuna wani dutse suka ce daga nan muke so buga taguwar nan ta fito da za a yi dutse ya haifi taguwa saboda Allah saboda kawai su kai shi ƙarshe su ƙure shi da nuna dutse suka ce su daga wannan dutsen suke so su ga ya haifi taguwa sai kuma ga taguwar ta fito ya ce to duk da kuka ce ta fito kuma ta fito to jarraba ce ga ta nan aya ce da take nuna muku ni annabin Allah ne ku bar ta ta ci abinci da inda take so ka kuskura ku cutar da ita in kuka yi haka to azabar Allah za ta same ku amma ina sai suka kasa hakura bayan sun sun ga cewa annabi salihu alaihissalam ya ci gaba da da'awarsa to suka fara kushe annabi salihu alaihissalam da cewa ai shi mutum ne Allah subhanahu wataala ya sifanta su anan da sifofi guda biyu ya sifanta su da sifar kafirci da ƙaryata ranar alkiyama ya siffanta su da kafirci da karyata ranar alkiyama sannan kuma ya siffanta su da taraf cewa sun samu jin daɗi Allah ya ba su wadata to galibi dama waɗannan abubuwa biyu suka haɗu to sukan zama barna aka samu mutum da bai yarda da lahira ba kuma sannan Allah ya ba shi wadata to barna da za a gani a gurinsa ba ƙanƙanuwa ba ce saboda na farko yana ganin ya samu abin da yake so ya samu ya wadatu sannan kuma baya tunanin akwai wata ranar hisabi da Allah zai tsare shi ya masa hisabi akan abubuwan da zai yi ba daidai ba ya riga ya karyata wannan saboda haka kaga ashe duk abin da ya kitsa duk yadda yayi yana garuwa tasha sha to shi yasa Allah sai sifanta su da waɗannan miyagun sifofi kuma duk sanda kaga mutum yana wasu abubuwa ganin ya wadatu yana da dukiya ko yana da mulki yana da ƙarfi ko yana da jama'a saboda ka yake abin da ya ga dama to za ka samu cewa da wahala ka samu wannan mutum wai ya yadda akwai ranar da za a tsare shi a tambaye shi tunda inda ya yadda akwai ranar tambaya akwai ranar bin bahasi to wasu abubuwan wadatarsa ba za ta sare shi ba isarsa ba za ta saye ba saboda ya tuna zai duka tuna cewa akwai ranar da shi ma za a tsiye shi a yi masa tambayoyi akan abin da yi shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi gaya mana suwaye masu ƙaryata ranar sakamako ci a ra'aitar ladina kadhibu bid-din shi baka ga mai karyata ranar sakamako ba shine wa fadhalika alladhi yad'u al-yatim shine wanda yake bankade maraya daga haƙƙinsa yake tunkuɗe shi daga haƙƙinsa saboda bai yadda akwai ranar da za a tsare shi shi da marayan nan a tsayar da su gaban Allah a yi musu tambayoyi ba sau haka zai iya shiga haƙƙin kowa zai iya cin mutuncin kowa zai iya zaluntar kowa Allah ce wa wailu lil mutaffifin alladhina hum idza talu ala an-nasi yastawfuna idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin Allah da ya maganar masu kwangi da tauye mudu wanda in su za su auna su cika amma in za su aunar sai su dinga ragewa Allah ce shin waɗannan ba sa tunanin za a tashe su ba sa tsammanin za a tsayar da su a tashe su a wata rana mai girma ranar da mutane za su tsaya gaban ubangiji saboda inda suna wannan tunanin ya kamata kada su yi to idan wadata ta haɗu kuma da da kafircewa ranar lahira to barna za a yi Allah ce innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna dan adam yana dagawa dan kawai ya ga ya wadata ya samu wadata ya samu wadata sai kama dagawa ka duba qarun kana min qaumin musa a cikin mutanen annabi musa yake shi ma ɗaya ne daga cikin almajiran annabi musa shi ake fita wa'azi da shi ake karatu da shi ake komai amma Allah ce fa baga alaihim amma ganin ya samu dukiya sai rika zalunta su ya manta cewa a cikin su ya taso to idan wadata ta hadu da da butulci da kafircewa ranar alkiyama da rashin tuna lahira to tana barna sosai tana barna yanzu me yasa duniyar yanzu take cikin wani irin yanayi saboda waɗanda wadatar duniya take hannunsu ba su yadda da maganar tsaya gaban Allah a yi hisabi ba sun kafirce dukkan addinai ko da suna cewa su kiristoci ne amma yawancinsu ai duk sun watsar da kiristancin coci-coci a ƙasashensu sai dai a ita sai musulmi suna masallatai alhamdulillah mun gode wa Allah saboda ba a zuwa duniya ce kawai a gabansu sauraka tunanin lahira ba baya zuwa gabansu to ganin ga wadata ga ƙarfi shi yasa zalunci sai ya zama musu ba warkwa komai ba yau su zalunci waccan karamar ƙasa gobe su zalunci waccan ƙasa gobe a dirama waccan ƙasa na kwace mata arziki gobe a haɗa waɗannan da waɗannan faɗa da sai musu da makamai kullum aiki kenan da ba sa tunanin akwai ranar da za a tsaya gaban Allah to shi ne a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya siffanta manyan gari a cikin mutanen annabi salihu alaihi salam da cewa waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahu fil hayatid dunya sun karyata haɗuwa da ranar lahira sannan mun ba su wadata ta nan duniya saboda haka wadata ta duniya ita ba sharaɗi bane sai mai imani ba wai sai mutum ya yi imani ba sannan Allah zai ba shi wadata ya ba shi jin daɗi sunnar ubangiji subhanahu wata'ala al'adarsa aikinsa a cikin halittarsa akwai bambanci tsakanin sunnarsa ga kafirai da kuma sunnarsa ga muminai sunnarsa ga kafirai kafircinsu baya hana ya basu amma kuma talala yake musu da duk suka shiga damƙasa to ba wanda ya sai kwace su wanda ita ce sunnar ubangiji ga kafirai ya yi ta yalwata musu a duniya kai cewa ma yi ba don kada mutane kowa ya zaɓi kafirci ba saboda san duniya to da duk wani kafiri ma sai an yalwata masa da ba za a ga kafiri talaka ba ba za a ga kafiri cikin wahala ba Allah ce to bai yi haka ba saboda mutane da raunin zuciya sai kuma kowa ya koma ya zaɓi kafircin saboda ya fita daga wahala ce wannan wahala gara mutum ya kafirta ɗin ba in ya so daga baya dawo eh za a samu waɗanda za su irin wannan logic ɗin eh ce in dai na san in na kafirta Allah zai bani to bari in kafirta in ya so in na samu sai in dawo Allah ce walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Allah ce ba dan mutane kasu zama akan addini ɗaya ba duk kowa ya zaɓi kafirci da wanda ya kafirce wa Allah mai rahama sai ya zama mun sa masa gidajensa na zinari kofofin gidajensa na zinari na azurfa sannan ga matattakala sannan ga kayan alatu da kujeru da gadaje alaihar taki'un da za su kishin gida a kai hakanan ubangiji subhanahu wata'ala ya hore musu ya ba su taskoki na kyale-kyale na duniya shine wa zukhrufa Allah ce to amma duk wannan jin daɗi ne na duniya kawai amma a lahira tana ga masu masu takawa to ubangiji ya ce bai yi haka ba saboda ganin in yi haka raunin da ɗan adam yake da shi wa kulikal insanu za'ifa wannan raunin ɗan adam da san zuciyarsa sai ya zaɓi kafircin to sai ya zama a cikin kafiran ma a kowaɗanda suke shan wahala tilis to sauraka sunnar ubangiji shine kafiri yana kafircinsa Allah yana bashi yana kafircinsa Allah yana wadata masa falamma nasu ma zukiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بكتة فإذا هم مبلسون Allah ce yayin da suka bitilci suka manta abin da aka yi musu wa'azi da shi wato suka watsar da wa'azin da aka yi musu fatahna alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai sai zama komai suna samu a wadace har sai da suka dinga fariya da farin cikin abin da aka basu sai muka kama su bagatatan ba zato ba tsammani sai ga su a tsiyace gaban Allah subhanahu wataala to wannan ita ce sunnar Allah ga kafiri don haka kakkace a ya za a rika cewa mu ji tsoron Allah mu bi Allah rashin bin Allah rashin tsoron Allah shi ya ja mana halin da muke ciki to ba ga kafirai ba ka sa akwai masu wannan in an ce jama'a mu gyara tsakaninmu da Allah wannan jarabar da muke ciki da wannan wahalar da wannan kaza kaza mun nisanci Allah ne muna kaza muna kaza sai wani ya ce maka ka ga ga America da Rasha da waye da waye sai fa manyan kafirin duniya ce duk ba kafirai bane amma suna cikin wahalar da muke ciki kawai in zaka zage shugabanni ka zage su kawai ala eh zai abinda zai kwantar masa da hankali ji kana zagin na sama ce ai da su suka jawo bada su kaza su kaza kaza kaza kaza amma shi kakka sako da shi shi ba shi ba cikin matsalar shi ma jawo masa kai to su mu'minai sunnar sa a gurin Allah aka sun wannan ce in kana so ya baka kana mu'mini to ka gyara alaƙar ka da shi sai ya baka in ka yi masa laifi kuma ka bin shi sai ya jarabe ka Allah subhanahu wata'ala ce walau an da ahalar ƙura amanu wattaƙau la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ce da a ce mutanen garuruwa sun yi imani sun yi takawa la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i da sai mu buɗe musu albarka sama ta sama da ƙasa ta sama da ƙasa kaga su kafirin cewa ya fata hana alaihi abuwa ba kulli shi ba magana albarka ake ba kawai su samu ba maganar zancen albarka amma shi mumini Allah tashi bashi zai bashi mai albarka ne ce fata hana alaihi barakatun min as-sama'i wal ard ce amma sun karyata sai muka kama su da abin da suke aikatawa ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم Allah ce da sun tsayar da attaura da injila da abin da aka saukar musu daga ubangijinsu da sun ci ta sama ta ƙasa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين مجر- مجرمين kaga duk ayoyin da suna nuna cewa bin Allah da istighfari da tuba da komawa gare shi shi zai sa ubangiji kuma ya buɗa maka arzikinsa ta ko'ina to wannan ita ce sunnar ubangiji game da muminai idan suka saba ma dokokinsa suka bata masa to sai kuma ya jarrabe su da wani kunci wannan jarrabar dan ya dawo da su ne kan hanya soyayyar sace gare su ta sa yi musu haka ba kiyayya ba kamar kai ne wani yaron kai maka laifi ka hana shi wani abu da yake so saboda ya gane laifin da ya yi ya tuba ya daina ya gyaru haka ubangiji yake muminai sai ya hana musu saboda su gyara su dawo gare shi don haka ka daina kiyasta kanka da kafirai da Allah subhanahu wataala ya ce iya rayuwarsu ta nan duniya ce kawai daɗin nasu iya nan ne kai wanda duk wani abu da za a baka nan na wucin gadi ne kana da wani na har abada da yake jiranka sauraka mumini bai kamata a ji irin wannan daga bakinsa ba ana gaya mutane a ji tsoron Allah a koma ga Allah a yi kaza a yi kaza a yi kaza a ce kun ga ai ga kafirai na sun kuma kafirci amma Allah ya ba su to rashin sanin sunanul ilahiyya ne sunnoni na ubangiji game da halittunsa saboda ka sunnar ubangiji game da mumini ba ɗaya ce da sunnar ubangiji game da kafiri ba saka kaga waɗannan mutanen da suka kafircewa annabin su Allah subhanahu wataala ya sifanta su da cewa wa atrafnahum fil hayatid dunya mun ji yadda su daɗi a rayuwarsu ta duniya don haka sai suka fito suka ce ma haza illa basharun mislukum wa wani ne wannan ba face mutum ne irin ku ba shi da wani bambanci da ku ba ya da abin da zai nuna muku shi ba mala'ika ba ne ga shi nan abin da kuke ci shi yake ci abin da kuke sha shi yake sha don haka da mai zai nuna muku fifiku da mai zai sa ya ce shi manzo ne ku ba wanzannin ba a ya kamata in manzanci ne kuma ku samu wani tun da mai da mai ya ɗara da mai ya fi ku wa kalu ma li hadha rasul ya akulu at-ta'am wa yamshi ila suwaqa laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadhira ce wannan me ya samu me me ya samu wannan manzan naku ne ya akulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq yana tafiya kasuwanni ana ganin shi yana tafiya neman wani abu a kasuwa zai saya ko zai sayar in annabin Allah ne ya zauna a gida mana bukatar sa kawai ta same shi ba sai ya tafi kasuwa ba kuma in har dole sai an aiko shi yana mutum a haɗo shi da wani mala'ika mana ya rika gaskata shi yana cewa eh abin da kake faɗa abin da yake faɗa gaskiya ne mutane ku yarda sauraka kun ga abin da mutanen annabi nuhu suka faɗa masa shi waɗanda suka faɗa masa cewa mutum ne suna ga ba zai yiwu ba mutum kuma ya zama ya zama annabi ya zama manzo kamar yadda aka samu wasu cikin wani al'umma yadda aka samu cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kiyarda da shi saboda mutum ne a basharar minna wahidan nattabi'u yanzu mutum ɗaya mutum ɗaya daga cikin mu shi zamu bi suka kiyarda da shi saboda suna ganin mutum ne wani kuma a yau yana musulmi bai yarda ka ce annabi mutum ba shi kuma na jiwa matsala ce to bai mutum ka da su ka ce mutum da sai ce ya zage shi annabi mutum ne da aka yi masa wahayi aka fifita shi akan sauran mutane wani inda ma ana basharun mislukum yuha ilayya ne mutum ne ba a matsaya akan bashariyar ba sai aka ce mislukum kamar ku ma'ana irin yadda aka halicce ka da babanka da babanka shi ma haka ya zo duniya ta hanyar babansa da babansa yadda ya tashi aka rene shi yana ƙarami har ya girma kai amma aka rene kana ƙarami haka girma haka shi ma aka rene shi yadda yake ci kake ci ka sha haka shi ma yake ci ya sha kake gajiya kai bacci haka shi ma kake rashin lafiya ka warke haka shi ba sauraka duk wannan al'awaridul bashariya ne abubuwa na mutuntaka da suke bujiro wa ɗan adam shi ma suna bujiro masa illa iyaka ubangiji ya masa wani zaɓi da ya ba shi wani abu na ruhaniyar da kai bai baka ba ya aiko masa mala'ika ya yi masa wahayi ya tsarkake zuciyarsa fiye da taka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inni lastu ka hayatikum abitu yut'imuni rabbi wa yasqini lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake misalin azumi yake sabizan wato tazarcen azumi rana ta faɗi maimakon ya sha ruwa sai ya zarce da azuminsa ya ki aji azumi sabai suka ga gara su koyi da shi su ba su rika haka annabi ya hana su suka ki hannuwa suna da za su iya sai da aka yi kwana biyu uku suka sha wahala shi ne yake ga musu ce ni ba kamar ku nake ba ina kwana ubangiji yana ci da ni ya sha da ni a hirka zaci cewa ciyar da shi abinci yake shayar da shi abinci in haka ne to meye meye bambancin sa da kai ma da za a rika baka abincin kana ci kana sha zaka iya a abin da yake cikin zuciyarsa na tuna ubangiji da halarto ubangiji da ambaton ubangiji ya zama masa a makohin abinci har ba zai ji yunwa ba ba zai ji kishin ba kai ba ka da wannan tare da kai saboda haka ta ɓangaren zuciyarsa da tsarkakarsa da waye babu irinsa amma al'awaridul bashariya shi ma mutum ne haka alƙur'ani ya ce haka shi ma ya faɗa inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ni kawai mutum ne kamar ku ana min wahayi haka na hadisin abdullahi dan mas'ud inna ma ana basharun mislukum an sa kama can sau fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kamar da kuke mantuwa inna ma ta ku tuna ba to shi ne anan suke ƙoƙarin su ɓata annabcinsa da cewa shi mutum ne suka ce ma haza suka yi amfani da kalmar haza don dai wulakanta shi wannan wannan sannan ba su ce bisilu na ba sai suka ce bisilu ko saboda su manya ne suna ga ai a cikin ma mutanen su su sun fi karfin amma kwatanta su da shi sai dai su ku dai ku da kuka yarda da shi mutum ne irin ku shi kansa duk wannan salo ne na wulaƙanci saboda haka suna ganin wannan bai kamata a yadda shi manzo ba ne wala in ata'tum basharan mislakum innakum idhan la khasirun idan har kuka yadda kuka bi wani mutum irin ku irin ku to a sannan ku kun tabbata asararru wato kaga kaga juyar da qalbul qalbul haqa'iq a juya fahimtar mutum ka'ida wanda ya kifin manzo shi ke asara ba wanda ya bi manzo ba wanda ya bi manzo riba zai ci ri bisa ɗari dubu bisa dubu amma wanda ya kifin manzo asara zai to amma a nan sai suka sanya ɗa'ar manzon ita ce za ta jawo asara shi in kuka yadda kuka yi masa ɗa'a asara za ku Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi shi za ku shirya bin annabi sallallahu alaihi wasallama shiriya ce wattabi'uhu la'allakum tuflihun ku bi shi domin ku samu shiriya domin ku samu rabauta amma saboda su bata al'amarin sai suka mai da da'a gare shi asara ce kamar yadda waɗancan suka ce abin nan abashara minna wahidan nattabi'u inna idan lafi dalalin wasu'ur mutum ɗaya kawai za mu bi to in haka ne in dai haka ne to mun kasance fi dalalin cikin bata wasu'ur da hauka wato bin annabi sallallahu alaihi wasallam shine bata bin annabi shine hauka wanda kuma aka san haka shine shine gaskiya wato bin sa shine shiriya rashin bin sa shine hauka shine bata sannan suka ci gaba da cewa أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين suka ci ga- suka ci gaba da hudu ba ta- ta- ta shedan ga ga- ga mutane bayan duk wancan abu da suka faɗa sai suka da suna cewa aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba yanzu alkawari yake muku cewa idan kuka mutu kuka zamo turbaya kuka zamo ƙasa wa idhaman kuka zamo ƙasusuwa a in an- an- annakum mukhrajuna ku za a fito da ku a sake tayar da ku haihata haihata lima tu'adu fafau fafau game da abin da kuke- ake muku alkawari da shi fafau ba- ba zai- ba zai kasance ba abin da ake muku alkawarin nan da shi in hiya illa hayatuna dunya rayuwar mu ba wata bace face rayuwar duniya na mutu wa nahya mu mutu mu rayu wa ma nahnu bi mab'uthina kuma fa ba za a tashe mu ba mu in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadhiban shi ba wani bane face mutum ne da ya kaga wa Allah ƙarya wa ma nahnu lahu bi mu'minina kuma mu ba za mu zanto masu imani da shi ba to kun je irige da suka ci gaba da da bata annabin su annabi salih alaihi salam da faɗar wasu maganganu da rashin hankali annabi salihu alaihi salam yana musu wa'azi yana gaya musu cewa rayuwar fa ba ita kai nan ba ta nan duniya ku yi abin da za ku samu kyakkyawar rayuwa a lahira bayan kun mutu Allah ya sake tashin to su ba su yarda da maganar tashin alkiyama ba kamar yadda Allah ce wa kazzabu bi liqa'il akhirah ba su yarda akwai tashi bayan mutuwa ba shine suke gaya ma mutane a yayi da kuma wai alkawari yake muku yana muku alkawari annakum idza mittum cewa in kun mutu wa wa kuntum turaban kun zama ƙasa wa idaman kun zama ƙasusuwa wato kun mutu kun zama ƙasa ko ko kuma wasu wanda suka mutu basu gama basu gama zagwagewa ba suna kasusuwan su a in a annakum mukhrajuna cewa ku za a fito da ku suna ganin cewa wannan wannan alama ce ta cewa ba gaskiya yake ga muku ba ta yaya bayan kun mutu kun zama kasa kun zama turbaya kuma a sake dawo da ku mutane kamar ka- ka- abin nan kamar yadda kuke a da sun manta da babu su Allah ya samar da su sun manta cewa da digon maniyi ne daga baya suka zama mutane har Allah subhanahu wataala ya fitar da su suka zama yadda suke yanzu sun manta wannan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim suna yi wa Allah irin wannan misalin ta ta yaya ta yaya zai yi kaza amma sun manta halittar su asalin ya take suna ganin wanda ya zama kasusuwa da tattakakke ba za a iya zawo da shi ba shi ne suka ce haihata haihata limato a nuna fafau fafau abinda da ake muku alkawari da shi ya kasance ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba har abada ba zai yiwu ba in hiya illa hayatu na duniya rayuwarmu wannan kawai rayuwa ce ta duniya ita kawai wannan rayuwar muka yadda akwai ta na mutu wa nahya mu mutu mu rayu wa ma nahnu bi mab'uthina ba za a saki tashin mu ba banda wannan rayuwar babu wata rayuwa rayuwar da masu rai suke mutuwa sannan a samu wasu kuma su rayu alqur'ani ya gaya mana cewa ba su yadda da ranar alkiyama ba ba su yadda za a tashi bayan mutuwa ba to ya kuma anan aka ce na mutu wa nahya mu mutu mu rayu shin sun yadda kenan bayan sun mutu za su rayu bayan kuma gashi alkur'ani ya gaya mana wa kazzabu bi liqa'il akhirah sun karyata haduwa ta ranar lahira sun ce ba zai yi ba hayata hayata ne mato a duk abin nan da ake faɗa muku ba zai yi ba fafau ba zai yi ba har abada to kuma ya alkur'ani nan take zai ce suna cewa muna mutuwa muna rayuwa to akwai ansar da malamai suka bayar a nan lokaci yayi za mu dakata abin da muka faɗa da daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada da muka yi da kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته